saboda in kana so ya tafi daidai to ya zama buka bakin nan daidai suke ba ɗaya zai samu matsala amma kana karya ɗaya tafiyar nan ba za ta yi sau da haka to haka musulmi ya kamata a rayu kamar tsuntsu tsakanin fuka-fuki guda biyu ya zama to ka haɗa alkhawfu wa raja kana tsoron azaba ta Allah kuma kana ƙaunar rahamarsa siffa ce ta bayin sa mu'minai wallazi lahum li furujihim hafizun Allah ta'ala ce su ne waɗanda suke karewa gabansu ba sa aikata aiki na alfashi ana ba sa aiki na fasikanci yana shi kaga yana da cikin sifofi na bayan allah mummune na gari ba sa aikata aiki na alfasha wani daman kowa ya san munin aiki na alfasha kamar da allah ta'ala ya hani yake wala ta ƙarfi zina inna hukana fahishatan wasa asali alfasha ce saboda haka kaga bayan Allah na gari ba sa aikata aikin alfasha shi yasa Allah ta'ala ke cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin bayan Allah tsarkakaku masu idan Allah to suna nesantar aikata aiki na fasikanci Allah kare suna karewa gabansu illa ala azwajihim sai in dai kaga su biya bukatar su to sai ne in wajen matakin su ne wannan kuma da ba musulunci haka yake idan ya haramta maka wani abu sai haramta ya halitta maka wani bangare idan aka haramta maka alfasha to sai aka halitta maka iyalanka wannan babu da biyu saboda shi sa Allah ta'ala ce illa ala azwaj dan haka ce an riya gani an matsayi ka gaba daya a ba matsayi ka gaba daya ba illa ala azwajihim sai ne wajen matakin su aw ma malakat aymanuhum ko abin da hannunsu ya mallaka shine bayan su yanzu idan kana da baiwa ko da kana da mata hudu inda baiwar ka ya halitta ka je gurin ta wannan kuma babu laifi ko da sun kai nawa bayan ka ne babu laifi ne fa innahum ghayru malumin yace lalle su kam anan ba abin zargi bane idan mutum ya biya bukatar sauran iyalansa ko kuma bayansa ko yankunsa wanda ba za a zarge ka ba balma za ka samu data kamar yadda zo na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce lokacin da yake cewa wa bi yudi ahadikum sadaka yace ɗaya daga cikin ku kwanta da iyalansa ma sadaka ne sahabi suka ga cewa a ya ati haruna shahawata wa yakunu alaiha ajr ɗayan mu zai je zai biya bukatarsa kuma haifa duk da cewa ya biya bukatarsa haifa rubuta masa rana ce kawai sai ya kuke gani da zai je aikata ta ta hanyar da bata dace ba ai yanzu mi zaro zan je to haka nan idan ya je amfani da cikin hanyar ta yarda shari'a ta yarda nan ma na zaba shi sai Allah ta ce faman yutaga wara zalika duk wanda ya ketare wannan ma'ana duk wanda ya biya bukatarsa ba wajen matarsa ba ba wajen baiwarsa ba duk wanda ka biya bukatar ta wajen sai ce fa ula'ika humul adu waɗannan su ne yan ta'adda shi sa malamai suka yi aiki da wannan aya a wurare da yawa hatta mutanen da suke abubuwan da ya shafi kuma istirna'i malamai sun kawo dalilin wannan aya akan ciwon haramu ne tunda dai a bi Allah ya zana wanda ake biya bukata da shi bayan wacce ya wannan mai ce kamar yin ta gawara a zalika ba wula ika huladu wanda suka nemi biyan bukata ba da wajen wannan hanyar da aka zana ba su ɗan ta'adda ne kenan su ne masu ƙetare iyaka su ne maballata Allah kare mu
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك أولئك في جنات to yayi مكرمون
Allah subhanahu wataala sai yake cewa wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un mu'minan nan ne da Allah ke faɗa sifofin su yace su ne waɗanda amanonin su dukkan wani nau'i na amana da suka ɗauka da alƙawallan su wa ahdihim da alƙawallan su ra'un suna ke sifa ce ta mu'minai suka alkawari da sauke amana kuma wannan ba mana da ake magana ta fitar daga cikin al'adar mutane da yawa da yana ce amana kare abu da ake ɗauka a baka ajiya domin an zo a amsa a shi ne lalle wannan nau'i ne kuma wani ɓangare ne cikin ɓangare na amana da masu yawa dukkan wani abin da za a ɗora maka nauyi a kansa amana ce shi yasa malaman tafsiri suka haɗu akan cewa kadar Allah ta'ala cikin suratul ahzab inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula suka ce jami'ut takali yace wannan amana da ake magana ana dukkan wani nauyi da ke wuyanka sawa tsakanin kai da mahaliccinka ne shi yasa gababuwanka ma amana ne tunda ba naka bane na Allah ne baka amana dole ka sarrafa su inda Allah yake so sannan amana ta tauhidi shi ma amana ne karka haɗa Allah da kowa amana ce duk wanda ya haɗa Allah da wani ya ci amana haka nan amana ta ibada ka yi ibada ƙarƙashin karantarwa ta alkur'ani da suna amana ce duk wanda ya ibada ba ƙarƙashin ƙalar lahu ƙalar rasulu ya ci amana mu'amala tsakanin kai da 'yan uwanka musulmi amana ce duk wanda ya inci ana ya ci amana idan aka baka jagorancin a al'umma amana ce idan kai kai ya inci anan to ka ci amana ranar kiyama za ka sani iyalanka amana ce idan baka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba ni tarbiyyantar da su da sa su a hanyar ta musulunci ka ci amana ranar ta gobe kiyama za ka yi nadama Allah kare shi yasa a guje ne wannan duka wani da bangare daga cikin bangare na amana mai masu yawa a gurguje a nan sun na cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kowa za a tambaye shi kiwon da aka bashi ko mai unguwa aka baka sai an tambaye ka yan unguwar in mai gari ne sai an tambaye ka garin gaba in ƙasa aka baka sai an tambaye ka kaga kenan duk wanda za a tambaya me yake tare da amsa to amsa ta lahira ita ba ƙarya ba ta yi tirishe bai yi ba in amsa ta duniya ba ce dole ne mutum ya tsaya ya abin da idan ya bada amsa zai mutu a ranar ta gobe kiyama amma kar ka taɓa tsammani irin na duniya ne ko ne ka tuna maka da gefe da a'a mun al'amari ya wuce wannan wani Allah ta'ala ya sa dukkan nauyi da amana da ke saman kawunan mu da wuyan mu mu sarki su wallazi lahum bi shahadatihim qa'imun Allah ta'ala ce mummune su ne waɗanda shaidodinsu suke tsaye akan yin shaida don gaskiya domin Allah duk wanda zai yi shaida ya faɗi gaskiya shi yasa siffa ce ta bayan Allah na gari yin shaida ta gaskiya ko da kansu ne shi yasa Allah ce wala jin wala kun shar'an qawmin ala Allah ta'dilu yujibu huwa aqrabu lit-taqwa ولا يجرمنكم جرآن قوم أن صديقوا على مثلان أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا saboda haka dai a bujire yin shaida a bada ta gaskiya kan kalli idan wani shi yasa a wancan ayi ta in ya kun ganiyan aw faqiran fa Allahu aula bihi kiran mu'mina na gari suna tsaye akan shaida ta gaskiya ba sa karkata ko da kansu ne wallazina hum ala salatihim yuhafizun Allah ta ce mu'mine ne na gari masu waɗannan siffofi manya-manya su ne suke kiyayewa sallolinsu kiyaye sallah yana fara tun daga lokacinta da yin sallah ƙarƙashin sallu kamar a yi muni musalli sallah karantarwa ta mummuni sallah da sallan wannan siffa ce ta mummuni ba su ba bane ta mummune mutum ya kai sallar da ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riga abin da kaga dama a bayan Allah na gari suna kiyaye sallah suna yin ta karkashin karanta ba ta ƙara Allahu ƙalar rasul kaga ce na shi anan duk bawon Allah na gari zai yi ƙoƙarin yin sallah karkashin alƙur'ani da suna ta mutum sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci musulmi kada ka juya ko ka waiwaya ka kalli wani abu ko wani abu ya birgita maka hankali ko ya raba maka hankali a duk abin da zaka ka kalli alkur'ani ka kalli sunna yau masu kira zuwa banna Allah kaɗai ya sanya wasu kuma waɗannan masu kira zuwa ga banna a kowane irin ɓangaren mutane akwai su akwai su a baƙaɗe akwai su a cikin al'ummarka da hausawa da duk wani yarenka da ka sani akwai su a laraba ka san wani ji yake laraba gaba daya da jiki kuma aka yi su a bujan ko ka bance yanzu da an ka san saudiya mutane suna kawo abuja da wani abin sun ga laraba sun yi ko an samu wani balarabe ya faɗi wani abu na bid'a kada su je a yi laraba ma suna yi ba ga wata shekara wai mutane suke kokarin su ce wai a maka an yi molidi yanzu aka molidi aka aba sai mu wallahi ba za mu yi saboda aka ai ba muna bin wanda suke ka'aba bane ko muna bin a'a muna bin Allah ne da manzansa idan aka yi abu a ka'aba aka saba Allah da manzo ba za mu yi ba kuma addini ya fi karfi yan gari kaza ko yan gari kaza addini na Allah ne abinda Allah ke so ai shine addini dukka kare jan watar ka kowace irin wata gare ka in ka kira mutane zuwa ga banna sau da haka ba za a yi shi yasa musamman a wannan lokaci da muke cikin wannan wata za ga kiraye-kiraye zuwa abubuwa daban-daban sun saba alkur'ani da suna sun yawa kuma yanzu shekarar nan abin da aka yawaita watsawa in kun lura shi ne a rika ɗora laraba suna magana akan yin maulidi ko abubuwa da wani jan mutum yana magana akan maulidi sau da ga duka wannan ana so a nuna cewa wannan abu ne mai dalili wai sai ka ji an ce wai malamin zai hutu ya ce zan yi karatu zan zo da littafi ɗari wanda suke magana akan maulidi ba a ɗin maulidi yo abu sa ɗaya gare mu za mu rubuta littafi wallahi da za ka littafi dubu ɗaya ga ajiye sun ka ke gida wallahi amsa ɗaya za mu baka kuma ƙari da kai annabi sun ke cewa man arasa bi amrina hada ma laysa min fawara wannan hadisin duk ya ja littafi dubu in za ka rubuta da garin na da cikin littafi wallahi ba sai in sha da wannan hadisi sai za ka ku sha wahala kar ku ba kan ku wahala a kowane lokaci da ma haka ake babu lokacin da aka yi babu wasu mutane suke kira mutane zuwa ga halaka ba taɓa yi ba inda za a ce akwai lokacin da aka yi hakan din babu shi da lokacin manzo Allah sallallahu amma a lokacin da mutane suke kira mutane zuwa shirka ba suka kira ba wai bid'a ka ne ba lokacin annabi sallallahu yana karantar da mutane addini amma akwai wasu da gehe suna karantar da mutane sharri da shirka da kafirci da abubuwa daban-daban na saba alqur'ani da sunna to kuma yanzu a yau sai kadai dan masu kiraye kiraye masu yau magana suna yi shi kiraye tsara maka hankali na ga wani malami ma wani balarabe ne ba sani na ina ne ba shi ma an sa shi yana babatu yana ce ya zana wa manya-manyan malamai su malam wani su malam wani su malam wani na ce baka ce a su sahabi wani ko sahabi wani baka wani wani ai na yi mu daɗi a rabu ko kuma ka ce mazala kawai ɗayan ka ce annabi sallallahu alaihi ya kare da mu kai mu bi ka yau ma goma yi zani da yanzu ba za mu sa ranar maulidi mu aure masallaci da hadisi ya tabbata aka ce annabi ya yi sallallahu alaihi wallahi gobe za mu sa ranar sai mu je to kowa shirya kowa ka abin da zai kawo mu yi maulidi saboda mai saboda gashi mun samu dalili to matsalar da aka samu a babu dalili mun buga mun buga ko ina wallahi duk cikin alkur'ani mu gani ba cikin sunna mu gani ba kuma sahabbai da suka yi fahimta su ba su gani ba abu ne wanda kowa ya sani shekara ɗari uku da sittin da hudu aka fara shi kuma da suka fara shi su ne alfatimiyyun da kuma yin shi'a ne ya san su kuma na gaya muku kwanaki ba mu kumanta ba duk duniya babu wani mahalikin da yake da tabbas an ayi manzo Allah sun sha biyu da rabi da awar babu shi su ma malaman tarihi malaman sirar duk gaba da su su magana da ba sabanin suka yi mai wahal magana ta kai takwas wani ya ce kaza sha biyu da rabi da awar yana cikin ranakun da aka zaga ranakun da aka zaga don mutum lokacin da aka haihe shi ai ba san matsayinsa ba san miya zai kasance mutuwa ce mutum ya mutu a lokacin an san matsayinsa ya rike ta cikin mutuwa shi to ai wannan shi mun sha musu bayani a nan na cewa dama masu malamai abin da suka ce wannan masu aƙida ta fadiliyuna dama asali yan shi'a ne su kuma cikin wani ɓangaren suna adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wasu abubuwan su na aƙida su marasa kyau shi ne suke ga cewar kamar ake ga cewar wannan mutane wa asali ma nan diba cewar tana yiwa da wata da sisa ma'ana murna suke da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya sha biyu da wata ne kowa tabbata ran mutuwarsa sha biyu da rabiul awwal babu shakku wani duk duniya magana ɗaya ce babu magana ta biyu kuma a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a ce duniya ta manta tarihin rasuwarsa amma duniya zai ta manta tarihin aiwarsa tunda lokacin da aka haife shi ba san da wani matsayi na shi ba sai da Allah ya shi to kaga ashe inda da hankali a nan muran nan ranar ranar bakin ciki ce domin rana ce da ta fi kowace rana abin da abin bakin ciki da jamuwa karɓar ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani babu da wani da yake shi kenan inda ma ana yi ma da sai dai a ce mun yi wani duk da cewa shi ma bakin ciki ba za mu zo mu zauna mu zauna ba shi ma zai ba ta ce ba amma inda ana yin mara shi ne za a yi to tun da ku ba yin kowane ke da duka ba ba yi saboda haka sai da ya kare magana wani mutumin da ke gaya muku ya zana zuwa ne ne zuwa ne ne zuwa ne ne da wani malaman shi da ke magana sai a gare ki ta yanzu wanda malaman duk wannan wanda suke jiya da su ɗin sun kai su ne sun kai su a ilimi kuma a ƙarshe sai ƙara tarwatsa magana tashi sai ce mu yan maturidiyya da yan asha'ira na ce ka ba ta bana ko shi a shaidan maturidiyya ne yau kai baka da aƙida haka aƙida na wata musulunci mai zama maturidiyya a sha'ira su ne masu sauyin sifat wanda Allah zai ce iya da abu su ce bakara wai su ne ke bakari su yan a sha'ira yan maturidiyya to amma wanda bai sai ɗin kaga ba zai taɓa sani da bai jaka ne sai yasa ake ta watsa su ana ta turowa ana ta turowa don mu gani to da haka duk abin da za a turo hadisi da ya tarwata su ko kuma aya ta alqur'ani guda ɗaya zai tarwata su amana mu shuraka'u shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihi walau la kalimatu fasli la qudiya bainahum wa inna zalimina lahum adhabun alim wannan sabani abu ne wanda bai gushewa har duniya ta tashi kan kuma damuwa da shi ulaika fi jannatin mukramun Allah ce to waɗanda suke da waɗannan sifofi wannan mu'minai wanda muka zana dukkan sifofin da nasu ta yau da muka zana da na satin da ya gabata to wa'ina bayan Allah masu imanin nan nagari Allah ya ce suna cikin aljanna za a karrama su a nemta su. Kenan kaga sakamakon wa'innan ayakuna masu kyau shi da samun gina aljanna muna da Allah ta alamu na ce da samun haka.
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم
Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa, Famalin ladina kafaru ƙibalaka mu'in, me ya samu kafirai suke yawa wajen ka a gaggauce suna zuwa wajen ka an yamini wa an shimali izin dama da hagun jama'a taro taro su taro kabirai haka suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su taru ko ina su zagaye shi kuma ba zagayen masu imani ba ba zagayen masu neman su imani ba ko su su fahimci gaskiya su yi aiki da ita zagayen musu da cewa duk abin da za a faɗa su ce musu yaba kai ka ce wani abin kirki ya kasu a'a abin da ya kasu shi ne kafirci su zo suna ƙoƙarin kare kafirci suna so su ga cewar kafircin nan shi ne zai rinja a bayan ƙasa shi kuma Allah ta'ala ya cewa yuridu da yake nuna lafi abuwahim wallahu mutimmu nuri wa karyar kafiru haka musulunci ya kai ya kada waɗannan kafirai domin addinin da ba sa so su ci nasara a ci nasara a yadda ma kullum ri'in minhu an yi nakhala da nata na'im Allah ta'ala ce shin kowane mutum daga cikinsu abin da ke kwaɗai a sanya shi aljanna ni'ima kawai haka suke kwaɗai suke buri wanda ba zai taɓa yiwuwa ya za a yi mutum ya zo ya fandare ya kafurce abin da ya ga dama kuma halin ƙasa a rabon shi a lahira ita cewar dama Allah ce amman su yana da husu a malihi fara'ahu hasan mutum na iya miyagun aiki amma duk da wannan zai da gani kyakkyawa ne wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba ƙaramin ibtila'i ba ne a jarabe ka a sa ka kasa ganewa gaskiya ka kasa gane ƙarya abin da ake ko kake yi na banna na tabar gaza duk da kai gani kake mai kyau to wani shi ne ƙarshen musulmi domin inda ka gane laifi kake da ka yi ƙoƙarin tuba kuma da ka yi tunani amma ran da aka ƙawata maka banna kake ga mai kyau ce to abin ya yi muni ƙarshen ta haka za ka tafi har yanzu zuwa ran da za ka bar duniya ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ɗanɗana maka kudar sakamakon miyagun ake nuna Allah kare.
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفئون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون wannan alkur'ani bai wa'azar da shi ba abin da zai wa'azar da shi Allah ta'ala ke cewa kalla shi al'amarin bayanin suke tsammani bane da cewar a sa su aljannar ni'ima haka nan kadai saboda zatansu da tunani akan miyagun aikin su kyakkyawa ne Allah ta'ala ce inna khalaqnahum mimma ya'lamun mu ne muka halice su da abin da suka sani Allah ya halice su min ma'in mahin da wani dugo na nufa wanda take walakantarta amma kuma duk da haka nan suke kafirci suna tauri a ce su yi imani da Allah ba za su yi suna girman kai sun ɗauki kansu da wata matsayi suna ganin su masu daraja ne to ba su da kima kimar ka imani ka da Allah in ba ka da imani ba ka da kima ko kwara ɗaya ko da duniya ta tuna maka ƙasa bayan haka sai Allah ta'ala yake rantsuwa ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi yace ina rantsuwa da Ubangijin mahudodi da makwarodi, inna da ƙadirun abin da yasa Allah ran mu masu iko ne, ala an nubaddila khairan minhum akan mu canza su, mu canza wanda suka fi su. Idan ka ki imani da Allah sai Allah ya kashe kai zo da wuri, kuma idan Allah ya gada wani duniya canza ta zai canza. Kuma na hudu masu mu ba masu gajiya ba ne ko ba za a rinjaye wa ba. wato a nan allah ta'ala da farko ya rantsuwa da mahudodi da mahawarori nan ya aka zo da shi a jami mashariki da magaribi a wani wuri kuma ke ta rabul masharikai ne wa rabul magaribai wani wuri ta rabul mashariki wa magaribi la ilaha illa idan mutum ya gani sai ga wanda bai sani ba kamar abin ya saba juna a kowanne akwai manufarsa na wani wuri Allah ya ce shi ne Ubangijin mahuda da mafaɗa. Idan ka ɗauka rana tana da mahuda, kuma tana da mafaɗa. Idan Allah ya rantse da haka, kenan ya yi rantsuwa da gabas da yamma ke, da rana take faɗuwa. Idan Allah ta'ala ya rantse da mashirikai ne wa rabbul magaribai ko Allah ya ambaci yace shi ne Ubangijin mahuda biyu da mafaɗa biyu. Rana tana da mahuda, wata tana da mahuda. mahuda suna da kone da ke hutarwa kuma kone yana da mahaɗa hakanan malamai suka ce ita kanta rana tana da mahuta guda biyu lokacin ɗari mahutarta daban mun haɗanta daban lokacin zahi haka nan shi sa kuke ga da ɗari sai ga ranar ta karkata ta koma wani haka ko lokaci ta koma shi sa wani yanki na duniya sai ga an samu wurin da yake wata shida babu rana wani wata shida shi kuma babu dare akwai yanki da shi kullum ma duku ne Allah ne da ya soke shi ya haka nan kuma cikin hikimarsa ne haka nan idan ya ce rabul mashariq yake cewa rabul rabbil mashariq wal magharib yazo da su a jami'i abinda suke hutarwa yawa gare su akwai ranar da muke magana da mahudodin nata akwai wata akwai tarmamu akwai abubuwa da masu bullawa shi sa duk abin da Allah ya faɗa ko ka gane ko ba gane ba akwai abin da ake nufi sai dai tana yiwa ta kasa kaiwa wajen ilimin ka da tunaninka amma da kaka yi tattun a cikin littafin Allah akwai cin karo to Allah ya rantsuwa da wannan mahuguni da mawaɗoɗin nan akan cewar ya ce mu masu iko ne akan mu canza wanda suka fi su Allah ta'ala ya kashe kafiran makka irin su abu jahal kuma ya zo da wanda suka fi su abu jahal domin masu imani suka bai kammacinsu Allah ta'ala a baya ya kashe fir'auna da jama'arsa sai masu imani suka biyo bayansu. Allah ta'ala ya hallaka mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bayan su masu imani suka zama ƙasa. To abu ne mai sauƙi a gurin Allah in ka fandare ka ce ka iya ya canza kai zo da mutumin kirki. Shi yasa a ko'ina ake haka ko mulki Allah ya baka kake abin da ka ga dama sai ya canza ka shi yasa ba wace gita talaka mai ganin sarki mai kana kallo wannan yazo ko a duk abin da zaka yi zaka yi abin da zaka yi zaka yi. kuma Allah ne ke canza sau da ko a ina kake ko a mai kake ko a wani matsayi gare ka to idan Allah ya ga dama zai canza ka to tun da wannan ku mun san da haka yan uwa kenan kar ka yarda ka yi abin da za a canza ka alka ce amma da da aka canza ka domin abin da kake ba shi da kyau sai aka zo da wanda yake da abu mai kyau aka dole a ce ba da labo kenan kaga an ji daɗin tafiyar ka shi yasa shi waɗan adam duk abin da kake wa a idan mutane yake ba ma wai mala'ikai ba bari a wani malamin a su ma mutanen ba dalika za su yi ba idan kana ayyukuna masu kyau da aiki na alkhairi a cikin al'umma to za ka ga mutane suna damuwa da tafiyar ka da rabuwa da kai idan ka addabu jama'a ka takura jama'a kana abin da ka ga dama to mutane za a kai lokacin da za ka bar duniya su ga murna da tayyarka to kaga kenan an zai da wanda ya rika kuma in ma'aikata ce a kawo kake azabtar da bayan Allah kana abin da ka ga dama kana fitar ka sai ka tafi a kawo wani mutum kirki daga baya ka ji suna cewa da a wani gurin ka isa ka yi kaza da a gurin kaza waye bai baka kaza in haƙƙin mutane kake dannewa sai Allah canza ka ya kawo da ba zai danne hakkin kowa ba kowa ba shi nashi hakki shi yasa tun da wani ma ka san abin da za ka yi in ma ka yi abu mara siyan ne canza ka za a yi kuma wanda za a zan ina yi a kawo da fi ka kuma ba za a kyale ba abin da ka aikata ba kuma wannan masu faɗa shaidu ne na Allah bayan ƙasa kar ka yarda a faɗi shari a kanka Allah kare fazarhum yahudu wa yal'abu Allah ce bar su su riga kutse wajen bannansu suna wasanni abinda su ga dama wannan rayuwar makiya Allah ke idan kalli rayuwar kafir akwai wani abin da wannan babu wani abu a yi nan a yi nan fa fa fa kaɗan jin daɗi a je a yi nan kusan na duniyar gaba ɗayan ta ba ta kai buka bakin sauro a gurin Allah babu komai a cikinta wallahi duk gaba ɗaya duniyar da abin da ke cikinta bai kai sakamakon raka a tarfajar ba ranar da za a baka na raka a talfajar rana ta gobe kiyama ya fi duk duniya da abin da ke cikin ta to me a cikin ta duniya wahala ce rayuwa ma irin ta duniya rayuwa ta bakin ciki kullun damuwa cikin da Allah wata karewa kuma rayuwar kusan dama haka take ita dama duniya ba a gina ta ba a kan kwanciyar hankali dama an gina ta a kan dole hankali ya tashi kullun yau tunanin mutuwa ma kaɗai ba ya tashi hankali kar ka tuna komi ka tuna mutuwa da tsuwa ma kada ka diba ga da tsuwa ke wa mutane ta'adda akwai ta'addanci da wuce na tsuwa ka ga mutum kakkarman kato amma ya kasa miƙewa ya tsayuwa ya miƙe ka ga mutum yace yana tahiya a karkace kuma tsuwa bai ke haka ya wannan kadai ba damuwa bane yasa rayuwar duniya matsalolin ta ba su da iyaka a karan kanka da ma sauran al'ummar da suke tare da kai Allah ce kawar su su yi kafin suna ta wasanninsu suna ga cewa za su rayu har abada ne a duniya hatta yulaku yawmun alladhi yu'adun har su haɗu da da aka musu alƙawari su ce kiyama kenan idan mutum yana wani fagafaga mutum shi yana abin da ya ga dama ka rabu da shi akwai kiyama ka san wani lokaci ɗan adam wani abin a zuciyarka za ka jira damunka amma in ka tuna haka kuma sai ka samu sauki duk abin da mutum zai je akwai ranar kiyama akwai ranar da mutum duk abin da kai mana sai za ka yi da dama kansa shi yasa ba a zauwa a zauna duniya a tashi ranar kiyama kowa ya shiga aljanna shiga aljanna don wuce ta wuta kadai ba tare da an yi shara ba ai sai an zo duk wani abu da suka wakana a duniya sai an yi hukunci saboda haka sai an yi hukunci kuma da ya tare mana fita bai da nawa bai da kaumina bil haƙƙi shi da wani hukuncin da za a yi da rana ta gobe kiyama ana kallo a nan duniya ga gaskiya amma za a da ƙarfi da yaji a murne ta mera ta ƙarya ƙaryar kuma ce ta ce gaskiya kuma karsa yadda za ka yi mutane za a yi ta bugawa kan abubuwa daban-daban to yi kiyama ta za a dawo da shari'a za a yi ta shari'a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shari'a da babu shari'a irin ta Allah ta'ala ce har ya zuwa su haɗu ranar da aka musu alƙawarin kiyama kenan shine ma ce yau mai kharujuna min al-ajdati sira'an ranar da mutane za su mutu daga kabarrukansu a gaggauce ba wai kana sanyin kawa ba ko sanyin biyu ake cewa kowa zai mutu ne a gurgushe kana gudu za ka gudu da za a maka hukunci ko da hukuncin ba zai maka daɗi ba dole ka ce da gudu dole ka tafi kuma a firgicin ko da daɗi ko ba daɗi sau da haka shi ne ce yau ya kharuju na min al'ajidati sira'a ka annahum ila nusubin yubinu a wata kira a nasubin yubinu kai ka ce an kawo wata tuta ce wanda ake tsere kamar da za a kawo abu a ce ca zuwa ta ana tsere ne ai zuwa ake a kawo wani tuta ko a ce ca jama'a na tsere ne kowa so yake ya zauna farko to tseren kiyama haka za a yi ko kuma ka annahu ila nusubin yubinu kai ka ce su lokacin da suke gudu zuwa bautar gumakansu shi sa kowane tafsiri malamai suka fasarta wannan aya da shi kuma damar kirana ita zo ta ila nasibin ila nusur to saboda haka ranar kiyama mutum zai tashi a gulgushe shi sa wani ce mudi'ina ila da shi sa amma ya kullu kafirin na hada yau mun asir kafirin ta zasu yau rana akwai wahala babu shakka akwai wahala duk wanda bai imani da Allah ba ranar kiyama babu shakka rana ce mai wahala amma wanda masu imani sun tafi kowace rana daɗi shi yasa aka ce dukkan wannan zama da za a yi na filin alkiyama wanda Allah ce mai gidaru hamsin alfa sana amma a gurin mumini kamar a hawala sallah ne a ƙafi yadda ko ga an hawala sallah da asar kinna an yi an gama haka za ka ga zama shi yasa aka ce dare ta tsawon nashi yana kasance mai tsohon a gurin mai lahiya amma a gurin wannan kan yana kasancewa gajere ne a gurin mai lahiya amma a gurin mara lahiya ba mai tsawo ne yanzu mara lahiya dare ɗaya su tashi nawa zai iya hawa ma asuba ta yi amma mai lafiya da kaka ka kamar wani kiyaman da kaje ana ta sati gudu yake shekara gudu zai lafiya gare ka wanda ba shi lafiya in yi rashin lafiya ta wata ɗaya zama ni kamar ya shekara rashin lafiya Allah ba mu lafiya kuma Allah mu dace da yin aiki nagari da lafiyar da Allah ya ba mu Allah ta'ala sai ke cewa khashi'atan absaruhum yace ido a kaskance a walakance a tsorace tanabuhum billah yace kaskanci da walakanci ya lullube su an tashi kiyama an yi tabargaza a duniya an yi zalunci an yi cuta an yi ɓanna abubuwa daban-daban miyagun aiki an ɗauko kuma an tawo lahira ita ba lahira ba a zo mata da miyagun aiki duk wanda ya zo da aiki mana rana ta gobe kiyama to babu shakka ba shi ba kwanciyar hankali kuma wannan tashin hankali idan bai ba hankali wannan zai kai shi har gidan wuta Allah kare amma wanda ya zo da ayakuna masu kyau babu shakka a wannan rana shi ranar nutsuwa ce ranar murna ce babu shakka mumini dole ne ya murna da kiyama idan ta tashi domin me domin sakamakon abin da yake jiran wanda ya fi komi sauraron shi ne kiyama a tashi kiyama kowa ya je gidansa domin mutum yana cikin kabari za a buɗe masa gidan shi na aljanna ya gani da ɗakunansa da matanka ma sai ka gani shi yasa da an tashi ranar kiyama an buɗe aljanna kowa san gidan shi yau an gwada maka gidan ka sani kamar zaman da muke a masallacin da ne na in an tashi kowa ina zai ji sai an kwatanta maka gidan ka zaka tafi da an tashi daga nan kaga gidan da ai ba ɗaya gida ɗaya muke ba tana yi ma kowa gidan su da amma kowa san gidan shi to haka da rana ta gobe kiyama mu'minai da an buɗe aljanna kowa san gidan shi daman jiran da kake tun a kabari kake ta rabbi a kimin sa'a Allah ka tada kiyama sai ka matsu ka je ka wajen iyalan ka cikin wannan arziki to aka ce ranar da za ka haɗu da wannan arziki ta zo ai dole ka yi murna amma kafiri wa ya san irin jibgir da za a mutu da kashin da shi shi yasa ba zai taɓa murna ba ba zai taɓa fata tashin kiyama ba zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun Allah ce wannan shine ranar da aka wa mutane alƙawari rana ta alkiyama an yi alkawari ga dukkan wanda ya aikata alkhairi ga sakamako wanda ma aikata sharrin shi ma ga irin nashi sakamako to kuma sura ta ta kare insha Allah kiran Allah ya darasi mu na goma sabuwar sura suratul nuh alayhi salam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to malam akwai lokacin mu dan taba ya salihina hadith no kalimu kiran da shi bari mu gani muna yawan bar shi a sati mai zuwa kan babu da Mm.